بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ne da ya daidai da biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da tara ga watan februari shekara ta 2011 wannan shine kasar na bakwai daga cikin jerin jiya karatuttukan littafin al'ilal sabir wallafar al'imam abu isa muhammad ibn sauras turmizi allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba sa har yanzu a mas'alar farko muke muke tattaunawa dangane da ita wata mas'ala da al'imamu tirmidhi ya bayyana hadisai waɗanda ya tabbatar da cewa su waɗannan hadisan ya tabbata ainihin wato an ruwaito su hadisai ne sahihai sai dai kuma malamai ba su yi fatawa da su ba hadisin abdullahi dan abbasin akan hada sallah ba tare da dalili na ainihin wato tafiya ko kuma wasu dalilai da aka saba jin su suka zama gama gari ba su kuma hadisin kashe musulmin da ya sha giya a karo na hudu bayan an yi mishi haddi na bulala a karo na daya da na biyu da na uku to mun dai tattauna bayanan da kake bukatar ka koma can baya don ka saurari waɗannan goron kasu ujiyoyin giyar kasusuwa don ka samu mafita insha Allah da sai muka koma sharhin wannan littafi na al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda a inda ya sake cewa har yau fa akwai waɗansu hadisan da aka samu wasu malamai suka yi da'awar cewa su ma ba a yi aiki da su ba yake tare da cewa mun ambaci galibin su ainihin a cikin wannan littafi kuma an samu turmuzi ya fitar da wasu daga cikin su amma dai sai tsaya tattauna su to mun hajeran ga waɗannan ainihin hadisai yake ga shi wani ha hadisi jam'i talaqi salas hadisin hada saki uku a kalma daya wannan ma an samu wasu malamai sun yi da'awa ta cewa ainihin wato ba a aiki da su shine in mutum ya bude baki ya ce matar shi ya sake ta saki uku a kalma daya to waɗannan hadisan malam yake cewa an samu wasu da suka yi da'awar cewa ba a aiki da waɗannan hadisan na wannan maganar kamar yadda muka tattauna sauran abubuwan ta tabbata dai wannan a cikin hadisi sahihi wanda al-imam muslim ya fitar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar sahabi ibnu abbas cewa saki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da zamanin abubakar da shekaru biyu na zamanin umar in mutum ya ce matar shi ya sake ta saki uku a kalma daya sai a mayar mishi da ita a matsayin saki daya sannan kuma sai a in shi wa'azi a mayar da ita to zamanin umar sai umar ya yunkura akan ainihin ya zartar da uku din a uku din to wannan hukuncin na umar shine abin da mafi yawanci suka da suka dauka tare da cewa a kusan kowane zamani yadda ibn qayyim yake faɗi a cikin ainihin zabi ma'ad da sauran littattafan shi da tattauna matsalar akan samu malamai ɗaya biyu da wasu ainihin malamai dai da kan ba da fatawa akan akasin abin da jama'a din suka fi tafiya a kai su ba da fatawa akan abin da ya tabbata a cikin ainihin wato hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ina fata an gane to idan kun gane wannan babu shakka hakika wannan hadisin ya cancanci wannan siffar da malam ibn rajab ya tasdiri cewa idda'a ba'dhum an samu wasu sun yi da'awa ne kai amma babu abin da zai hana aiki da wannan hadisin bayan ya tabbata shine mutum ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya a mayar mishi da ita a matsayin saki ɗaya sannan yake wannan ha hadisu asma binti unaisin fi ihdadul mutawaffa anha salasata ayyamin mace ta yi ainihin wato ta kaba ta abin nan ta kwana uku ga mijinta miji abin da ya tabbata a cikin shari'a shine ana mishi ta kaba shekara guda haka da aka sassauta hukunci ya zama wata hudu da kwana goma to wannan wata hudu da kwana goma haka aya ta tabbatar haka hadisai ingantattu suka tabbatar sai aka samu wani hadisi daga asma'u yar unaisin wanda asalin wannan hadisi al-imamu ahmad ne ya fitar da shi take da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam al-yawm al-thalith min qatl ja'far kwana na uku bayan kashe ja'far dan abi talib tace annabi ya shigo gare ta yace la tuhibbi ba'da ba'da yawmiki hadha bayan yau din nan kake sake kuma ta kaba ta kaba kwana uku ta isa a wani lafazi yace inni albisi sauban hidabi salasan sun masna'i na shi'ita na shi'ita ya ce ki sanya tufafin ta kaba kai wato ki yi shiga shiga ta kaba ta kwana uku bayan haka kuma shi kenan ki yi duk yadda kika so wannan hadisi kamar da kuka ji ainihin wato al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin littafin muslim to wannan hadisin ma malamai sun yi ainihin sun tabbatar da cewa ba a aiki da shi to me yasa ba a aiki da wannan hadisin na farko dai hadisi ne munkari na farko hadisi ne munkari wato bai tabbata ba na biyu kuma matanin shi ya saba ma abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da hadisi don haka ka ganin cewar malamai ba sa aiki da shi saboda dama ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam tarkibi ne kawai na wasu ina fata an gane sai fa ka karanta nan al-awtar za ka samu gamsassun bayanai akai da kuma littafin sharh ma'ani al-athar na al-imam at-tahawi wa min ha hadithu salama ibn al-muhaddiq fi ma waqa ala jariyati imra'atihi mutum ne matar shi take da baiwa matar shi tana da baiwa sai zai sadu da baiwar matar to hadisin da ya zo akan haka bari ku ji yadda lafazin yake aka ce salamatu dan al-muhaddith sahabi ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaza fi rajulin waqa ala jari jariyati imra'atihi in kana istakraha fa hiya hurra yaje ya sadu da matar ai baiwar matar shi to aka ce annabi ya yi hukunci in turfafa ta yi mata fyaɗe ita baiwar to ta zama ya wa alaihi li sayyidatiha mithliha dole kuma ya siyo wa matar matar tashi wata irinta ya bata ta ci gaba da ita a matsayin baiwa ita kuma wancan ta yantu ina fata an gane fa in kana tawa adhu idan kuwa ita ta amince da shi ba tursasa ta yi ba fa huwa lahu to shi kenan ta zama tashi ta zama baiwar shi wa alaihi li sayyidatiha mithliha sai sai wa matar tashi wata baiwar to wannan hadisin hakika hadisi ne da isi wanda har al-imam an-nasa'i da ya tattaro waɗannan ruwa yake cewa la yasihu hadhihi al-ahadith bai hakina yake qabisa ibn quraish ghayr ma'ruf shi ya rawaito wannan hadisi malamai dai suke maganganu masu yawa waɗanda in ka karanta khattabi a cikin ma'alimus sunan da kuma shaukani anil autar sun tabbatar da rashin ingancin wannan hadisi tare da cewa abu dauda da nasa'i da ibn majah da ahmad su ne suka ainihin ruwaito shi to yanzu ka ga wannan hadisin malamai sun ce ba a aiki da shi to cewar ba a aiki da shi ko sun haɗu akan ba sa aiki da shi tare da fa amma ina son ka san an samu wasu malaman fiqh suna yin fatawa da shi abin da yake ɗauke kaga hatta ita maganar cewa an haɗu akan ba aiki da shi din ma bata taso ba an samu wasu sun ɗauke shi a hakan duk da yadda yake a birkicin sun yi ainihin a fatawa da shi wasu kuma sun yi ta'ayyulin abubuwa dai amma dai abin da nake so a fahimta wannan hadisi in ma malamai sun haɗu akan kashi aiki da shi daidai ne saboda bai tabbata ba ina fata an gane sai mu dawo mu dubi mas'alar mutumin da ya afka wa baiwar matar shi yana da iko a kanta ba shi da iko a kanta don tana baiwar matar shi ba da iko a kanta amma in dai ya sa ta aiki ne wani aiki na hidima wannan kuma babu jayayya a kai amma ya sadu da ita kamar yadda zai sadu da matar shi in haka ya a matsayin zina ne ya kamata mu san wannan tukuna ya yi a matsayin zina ne to ka ga yanzu magana cewa horon da za a yi shine ne a ce ta yantu shi kenan babu haddin zina a kan shi idan tun sasa ta yi idan kuma ita ta yi mishi mutawa wato ta yi mishi ta yadda shi kenan ta zama tashi ku duba sai ya siyo wata sai ya biya wannan hadisin shi ya halatta wannan kabiyar babu dalili akan haka domin abin da Allah yake illa ma malakat aymanukum sai abin da kuka mallaka to ya mallaki wannan bayar ya mallaka ba haka hadisin ya zo da wani hukunci ne wanda in ma malaman musulunci sun haɗu ko wasu sun ce ba a aiki da shi to ba su kuskure ba wanne a ya danganta in turfafa to ya aikin da shi ma hadisin hakan ai ya zo da tafsirin in turfafa to kaga wannan kuma ba za a mata haddi da ita amma idan har ba turfafa to ba to kaga wannan zina ce zahirin zina wadda take akan kowane da da bawa da sauransu haka za a yi wannan ha hadisin nabi tawazzawaja imra'atan fawajadaha hubla فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها المهر وقال الولد عبد na daga cikin hadisan da malamai suka ce ba za a aiki da shi ba ko wasu malamai shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kamo wani mutum ya auri mace da ciki sai ya ce to ya kashe auren sadaki kuma ta ci sadaki shi kuma dan da za a haifa fa ya zama bawa yanzu abin da baka ce kaddara matar yanke ta gudo daga wurin wani ta zo wani ya aure ta da ciki da haka shi kenan sai a yi istirkakin wannan dan ya zama ya zama ba ya zama bawa shi ne khattabi yake cewa la a'lamu ahadan qala bi istirqaqi walad zina kaddara cewa yanzu kamar da khattabi ya hukunta cikin na cikin shege ne sai ainihin ta zo kuma sai ta aure sai aka ce wannan mijin ya rabu da ita amma ta cinye sadakin shi to dan kuma fa sai aka ce ya zama bawa shi ne shi khattabi yake cewa ban san wani malami da ya ba da fatawar cewa duk inda dan gine yake shi kenan a bautar da shi ba ina fata an gane to sannan sai kuma yace to wannan hadisin bai inganta ba saboda haka in har malamai ba su ɗauke shi sun yi hukunci da shi ba to babu laifi don ba su wannan ba domin hadisin bai tabbata ba hadisi ne ainihin da isi shi kanshi abu dawuda da ya ruwaito shi sai da ya ishara zuwa ga irsali sannan ibn al-qayyim a cikin ainihin wancan littafi da abin da menene yake da suna ma'alimus sunan sai da ya ainihin bayani akan cewa hadisi yana da illa ta ittirabi da kuma irsali don haka hadisi ne da wanda yake ainihin da isi kwarai da gaske ina fata an gane amma fa tare da haka sai ce wala a'lamu ahadan min al-ulama'i ikhtalafa fi anna walad az-zina hurrun idza kana fi min hurratin fa kayfa yusta'badu yace ban san cikin malamai har ma da ya saɓani da ko cikin malamai da suka saɓani a kan cewa ɗan zina ɗan zina wanda uwar shi baiwa ce kuma shi a ce za a bautar da shi ina fata an gani ko kun gani ɗan zina amma sai da ya kalmomi a nan ta wanda ba a gane ibn qayyim faqihi ne yake sai anna walada zina hurrun idza kana min hurratin fa kayfa yusta'ba fa kayfa يستعبده ويشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أن أوصافه أن أنه أوصاه به خيرا أو أمره باقتنائه وتربيته واقتنائه لينتفع آه بخدمته إذا بلغ فكيف كالعبد فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه يكي إما هي إن كنت سيدي أي تأويل شيء a ce ana nufin mai shi da ya auri uwar da cikin na ɗaya ta cinye sadakin shi aure ya mutu tsakanin su amma in ta haifi ɗan fa to ɗan ya zama bawan shi ce sai a yi ta'awili inda ya inganta a ce ma'anar shi ya rike shi ya tarbiyya shi in ya girma ya rinka sa shi ayyuka da sauran shi sai zama yana mishi wannan ne mukafa'a ko muƙabilin wahalar da ya da shi sai zama kamar bawan shi kenan to wannan ta'awilin ma ko da hadisin ya inganta ainihin wato ba idin jiddan domin cewa ainihin wato ya zama bawan shi alwaladu abdun ba zai ɗauki ta'awulin da za a ce don an sanya shi hidima da makamantan haka ba ina fata an gane to ala ayi halin dai hadisin dai bai inganta ba ina fata an gane to kun ga matsalar rashin ingancin hadisai din nan tana daga cikin matsaloli waɗanda dole ne sai an rinka warware ta dangane da wasu hukunce-hukunce da ake maganar fuqaha sun yarda da kaza ko fuqaha sun yi inkarin kaza mas'ala ce mai matukar muhimmanci domin tana daga cikin asasiyat wanda malamai suka faɗi dalilan da ya ja saɓanin malamai ko kuma rashin amintuwa da wasu matsalolin ko kuma samar da wasu hukunce hukunce to sai malam sai yake wannan na ahadisu muta'addidatin fil hajji akwai wasu hadisai da yawa kuma dangane da aikin hajji waɗanda wasu malamai su ma ko duka malamai sun yi da'awar ba a aiki da su misali hadisin nahaya an tamattu'i misalin hadisin da ya hana yin ainihin tamattu'i wannan hadisin da ya hana yin tamattu'i babu shakka yana daga cikin hadisan da malamai suka ainihin tabbatar da cewa ba a aiki da shi asalin dai shi wannan hadisin hakikanin al'amari ya zo marfu'i ya kuma zo ainihin mawqufi amma dai al-imamu abu dawud ya rawaito shi da nasa'i amma fa dukkanin su sun rawaito su da isnadodi ne masu rauni al-imam ibn al-qayyim a ma'alim sunan ya yi bayanai ɗaya bayan ɗaya dangane da rashin ingancin wannan hadisi haka azabi mu'ad haka nan nawawi a cikin al-majmu' sharh muhazzab cewa hadisi ya hana tamattu'i tamattu'i na hajji ko kun fahimta hadisi marfu'i ya hana tamattu'i na hajji abinda aka samu riwayoyi mauqufai daga abubakar da umar su ne aka ba da labarin suna hana tamattu'i suna kuma sun hana ne saboda wani dalili na hajji to wannan ne wasu suka je suka dauka cewa ai su umar ne ma suka hana tamattu'i na ainihin aure a wannan kuma wani abu ne daban da annabi ne ya hana an ya tabbata a cikin hadisan da muslim ya rawaito su a cikin kitabun nikah sai ce ya hadisi annal mu'tamara idza masaha rukna halla sannan sai kuma yin hadisi wanda shi wannan hadisin ya tabbata a cikin riwayar bukhari da muslim lafazin shi abin da yake nuna shi ne mai umara idan har ya shafi hajar aswad to shi ke nan ya halatta to wannan shafar shi shafar ta farko yadda shafar sanda zai fara ɗawasin kenan ko kuwa shafa ta ƙarshe a zahiri abin da malamai suka ce hadisi yake nufi shafar ta ƙarshe tukuna mana sanda ya kewaye ka'aba sau bakwai to yana zuwa yin shafar ƙarshe ɗin nan sai suka ce shi kenan halla to wannan hadisin babu shakka shi abin da malamai suka ce ba za a ɗauke shi a bisa zahirin shi ba ba don kuma ba saboda ni saboda in aka ɗauke shi a bisa zahirin shi ya yi tanakuri kuma da sauran hadisai waɗanda suke nuna cewa mai umara ba zai warware ba ko kuma bai shiga cikin halacci ba bi mujarrabin ya haɗa wafi sai ya yi sa'ayi ya yi aski ina fata an gano to shi ne sai yake cewa ba shi wa hadha zahir laysa muradin laysa muradan bi dalil dalail alqati'a min as-sunnah as-sabita wa ghayriha al-ijma' ala anna al-mu'tamir la yahillu bi mujarrad مسح الركن قال النووي وقوله فلما مسحوا الركن حلوا هذا متأول عن ظاهره ما هو يأتي لما أي تأويل ومن دقى ظاهره لأن الركن هو الحجر الأسود saboda rukun ɗin da aka ce in aka shafe shi to shi kenan mai aikin hajji ya halattu yake to ai hajar al-aswad dai ake nufi wa nashuhu ya kunu fi awwal at-tawaf shafin shi yakan kasance a farkon ma tawafi fala hasul at-tahallul bi mujarrad mashi bi ijma'il muslimina bai halatta ba ku a ce shikenan da zaran musulmi ya zo ya shafi hajar al-aswad zai fara tawafin umara ko tawafin ziyara ko makamantan haka shikenan kuma sai a ce ya hallalu ko sai malam yake cewa wa taqdiruhu falamma masahu rukuna yake yadda ya kamata a kaddara shi tun da wajen ba da labari dama ba umarni ya kace annabi ya ce in kun shafi hajar al-aswad kun hallalu ba cewa akai a lokacin da suka shafi rukun hallu shikenan sai suka halattu to sai ce yadda za a kaddara shi shine sai a ce falamma masahu rukuna wa atammu tawafahum wa sa'ayahum wa halaqu aw qassaru hallu dole a kaddara karasa sauran abubuwan wala budda min taqdiri hadha al mahdhuf ma yace dole a kaddara waɗannan abubuwan waɗanda mai ba da labari ya share su wa inna ma hazafathu lil ilmi bihi yake ai an share su ne saboda sanannun abubuwa ne sanannun abubuwa ne kamar a ce da zaran kayi tafiya ko kuma da zaran kayi zaman tafiya shikenan sai sallama to tafiya da salati da sauran abubuwa fa sanannun abubuwa ne wa qad ajma'u ala annahu la yatahallalu qabla itmam at-tawaf yake saboda ai malamai sun hadu akan cewa musulmi ba zai warware daga ibada shi ta umra ba hasta kafin ainihin cika tawafin shi wa mazhabuna nawawi yake to mazhabin mu shafi'awa tun da ba shafi'i ne wa mazhabul jumhur da kuma mazhabin jumhurin malamai annahu la budda aidan min as-sa'i ba'dahu thumma al-halaq aw at-taqsir babu makawa dole bayan mutum ya gama tawafi sai yayi sa'ayi sannan yayi aski ko kuma yayi saisaye wannan magana tana nan a cikin sharhin ainihin sahihu muslim ابن حجر كفيتي قلت وأراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر فحينئذ لا يبقى إلا تقدير يسع ابن حجر كده duk wata riwaya shi sai ya yi maganin ta in yazo cikin fatihul bari ta hanyar samo wadda ba ta fassara ta sai sa ran nan na tsaya ne wannan bayani ibn hajar ba fa sharhin bukhari kadai a cikin sahihul cikin fatihul bari ba sharhin kutubu sitta ne ya hadda ziyada ma saboda kusan duk wani hadisi da za ka gani to akwai asalin shi a cikin bukhari in aka ce akwai asalin shi ana nufin imma akwai isnadin shi imma akwai wannan matsalar da yake dauke da ita ko da da ishara ne a bukhari to in ibn hajar yazo sai ya warware matsalar in ya warware sai jawo hadisin to yana da wata dabi'a in ka ji ya ce in ya tabbata to je ka bincika ba ga bai tabbata ba sai na fahimci wani lokacin sai ya gama bahasi ne a kan shi ma to amma sai lura ko mas'alar ta jayayya ce sai batta rabi a ruwa rabi ya rike ta ce in ya tabbata da ka zo ka bincika sai ga cewa bai tabbata ba saboda haka shi ibn hajar da ya zo kan wannan hadisin cewa yayin da suka shafi rukun sai suka hallalu bari ku ji sai yake cewa wa arada bi mas'ir rukun huna istilamahu ba'da farag at-tawaf wa rak'atayn kun san in mutum yayi tawafin so bakwai yayi nafila raka'a biyu kafin ya tafi ya fara sa'ayi ana son kuma ya zo ya shafe shi sannan ya tafi sa'ayi ya tabbata wannan a cikin sunna sai ke cewa kama waqa fi hadisi jabir kama yadda ya zo a cikin hadisin jabir wanda ya zo cikin sahihu muslim sai ke to fahila izin a wannan lokacin kenan in har an fahimci cewa yayin da falamma masa rukuna hallu yayin da suka shafi rukun ana nufin wannan shafar wadda bayan an je ma an yi raka'atai tawaf sai zama kenan la yabqa illa takbir wa sa'u kawai abin da zai rage kenan cikin mahadufin ba wa sa'u ina fatan kun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai ce wa hadisi da kuma hadisin anna al-wuquf bi arafa la yafitu illa bi tulu'i shamsi yawm an-nahari da kuma cewa tsayawa a ranar arafa baya kubucewa sai in har rana ta fito a ranar sallah yau ne arafa abin dama da malamai suka ce shi ne daga hantsi ake tafiya arafa har zuwa rana ta faɗi to in dai ka samu wani juzi'i ko da na wucewa ne domin duk abinka ko a mota za ka wuce filin arafa sai kawo minti biyar duk gudunka to ko da na wucewa ne ka samu za a ce eh ya halarci arafa sai dai bai muwafaka da asalin sunnata ba amma dai ranar arafa ta yi mishi ko da wasu 'yan mintuna ne a filin arafa ɗin to idan rana ta faɗi baka sami shiga filin arafa ba fa to shi kenan baka hau arafa ba to wannan hadisin abin da yake cewa a ko rana ta faɗi dare ya yi ta ko da bayan fitowa alfijir ne matuƙar ba rana ce ta ɓullo ba ranar sallah to tsawaka ta arafa ta yi yanzu kun ga wannan hadisin ya ƙara faɗaɗa hukuncin ko wannan hadisi al-imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin littafin shi al-awsat al-imam al-haythami da kanshi da yazo sai ya kawo lafazin cewa gashi an ce annabi ya ce man adraka arafa qabla tulu'il fajr faqad adraka al-hajj yace rawahu at-tabarani fil kabir wal awsat wa fihi amr ibn qais al-makki amr dan qais al-makki sai ce wa huwa da'ifun matrukun da irin waɗannan fa ya kamata ku je ku yi cikakken bahasi da kyakkyawan bincike akan ire-iren waɗannan mutane wa fi riwayatin fil awsat yace qabla an taqlu ash-shams walakin an-nuskha sai yace saqima sai dai nuskar da ta zo da wannan lafazin qabla an taqlu ash-shams abin da yazo shine qabla an qabla tulu'il fajr ne ma kun ji ma'ana ko kun fahimta asalin riwayar da ake maganan ma bata inganta ba ita ce mai cewa qabla tulu'il fajr amma riwayar da ta zo da qabla an tatlu ash-shams nuskar da ta zo da ita ma nuska ce fatima sai yanzu ita ba ma a magana inganci tukuna ko kun fahimta jama'a ma'ana nuska ita kanta tukuna ma ba daidai take ba amma wadda ma ta zo din ita ce qabla an tatlu al-fajr kenan abin da riwaya take cewa in ya kasance qabla an tatlu al-fajr mutum ya samu zuwa filin arafa hajjin shi ta yi to sai yake cewa intaha wa bi hada uluma suqut hadhihi riwaya ma ana karatiha riwaya domin karace to kuma wannan riwaya ta faɗi li mukhalafati hal ahadith sabita bi ittifaq al muhaddithina gashi nan saboda haka haƙiƙanin al'amari jama'a gaskiya saboda Allah idan har mutum bai halarci arafa ba rana ta riga ta faɗi to hajjin wannan shekara ta riga ta wuce shi to sai kuma yake wa hadisi أن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النهر daga cikin hadisan da wasu malamai suka yi da'awar cewa ba a yi aiki da su ko ba a aiki da su shine at-tahallul kun san guda biyu ne akwai at-tahallul awwal shine wanda mutum zai samu ranar sallah ya yi ɗawafi ya yi jifa ya yi aski ya ainihin yanka to sai ake ya yi attahallul al'awwal shi ne zai iya cire ihramin shi ya sanya rigar shi ya shafa turare a jikin shi kaɗai abin da bai halatta ya ba shi ne jima'i to wannan hadisin abin da yake cewa shi wannan tahallulul awwal din kuma su da kyau ku ji idan mutum ya yi shi sharaɗin da zai halatta mishi cire tufafin shine ya sami yin jifan jamra kafin ainihin wato rana ta faɗi to wannan hadisin gaskiya saboda Allah shi hadisi ne wanda aƙalla a hawalihi hasan hakika yawa malamai ba su ɗauke shi ba amma kuma ko ibn hajar anan ya ce ai ibn rajab ya ce wa qad kukiya an urwa al bihi an ba da labarin urwa dan zubair yayi fatawa da wannan hadisi to ina so mu tsaya mu fahimci wannan hadisi don hakika hakika na al'amari wannan hadisin na daga cikin hadisan da nake muku isharar cewa wasu hadisan ni kaina ina fatawa da su wannan yana daga ciki shine ga yadda kabilar take kun ga ranar sallah akwai ayyuka guda hudu aiki na farko ranar sallah a lokacin aikin hajji shi ne hamra abin da yake da suna jamratul kubra ha eh ranar jamratul kubra wannan ranar jamratul kubra a ranar sallah din nan bai halatta a yi shi ba hatta ga mata da tsofaffi da masu rauni da duk wani mai larura sai rana ta fito amma dafa tasowa daga muzdalifa zuwa wurin jifa saboda tsoron tururiya sai annabi ya halatta wa mata da masu rauni da yara da masu larurori sai su su taho bayan dare ya raba amma ko da dare ya raba bai halatta su yi jifa ba ku kiyaye don matsalolin guda biyu ne amma mutane ba sa halaccin tahowa daban da wuri da kuma halaccin yin jifa kafin rana ta fito waɗannan masu larura an halatta musu in suna muzdalifa idan sha biyun dare ke misali tsakar dare dai su taso daga muzdalifa sai su taho wani jamra idan suka taso wacce fa'ida ce ta halatta musu su taso shi ne sauran jama'a bai halatta su taso ba sun da yara ne mata ne masu rauni ne tsofaffi ne za su tawo hanya za ta zama khaliya lahu za ta zama ba kowa su kaɗai ne to in suka zo rana ba ta fito ba kuma ba da a ce na sun samu rana ta fito a lokacin inda misali tun ta sun yi sha biyu na dare duka duka tafiyar duka duka tafiyar ko a ƙasa ce suna dilla kulubin su an fahimta jama'a dilla kulubin su tafiyar ta awa ɗaya ce kaga zuwa ƙarfe ɗayan dare ke don haka asma'u da ta wata ta makanciya a lokacin ba ta da ido sai tana cewa duba ka gani taurari sun fito duba gani taurari sun fito na fata an gane tare da wannan ruwaya ma ta roƙi wasu amma duk malam Nasiruddin Al-Albani a cikin hajjatul nabi ya tsaya ya tebe matsalar tas yadda ba abin da ake bukata da ba a ce an bari a dubu don haka ku kiyaye idan suka zo waɗannan masu rauni ga wurin jifa su ake sai su jira rana na fitowa kafin waɗannan su danne su taho su sai su jifa sai su wuce kun ji fa'idar tahowar su da wuri to me yake faruwa a yanzu na daɗe ina faɗin wannan magana shekara biyu shekara uku da ta wuce cewa to an wayi gari yanzu su masu ƙarfin tsiyar da lafiyar tsiya su suke fara tahowa kafin masu rauni in ma mai rauni ya take ce ya shiga uku don wani yana saukowa daga arafa ba shi ba ruwan shi da kwana a muzdalifa in ya zo wucewa zai sha biyun dare ta yi mai a wurin jifa kuma yi jifa saboda zai shi ne karfi ne sun yi zama masu karfin yanzu suna cinye wannan damar kai ne raunin da aka baka sassauci saboda kar su ture ka to dole yanzu kai kuma ka tsaya kai ka ɗauki tasu fatawa tun da su sun ɗauki tasu ta kansu kuna fahimta da kyau jama'a to shi ne sai da malam salih al-fawzan wani littafi da na tawo da shi bana ya tsaya sai da abu yake dama sassauci aka yi musu yake sassaucin da aka yi musu an koma masu karfi ya ce an samu malamai masu son zuciya su ne ta musu fatawa ya halatta za su yi kaza kafin lokaci ya halatta za su sai ce sai aka koma zahamar da ake tsoro ya ce an canza mata lokaci ne kawai an canza mata lokaci ne kawai zahamar da ake tsoro saboda haka kun ga ina son a kiyaye wannan to wannan jamra ku ji jama'a idan ka je ka kaya aiki na farko a ranar sallah sai aiki na biyu shi ne azabhu azabhu aiki na uku shi ne alhal aiki na hudu shi ne tawafu al-ifada ana ana kiran shi tawaful ifada ana kiran shi tawaful ziyara ana kiran shi tawaful hajji yanzu tawafin umara ne ne su da lafi na ce mishi tawaful ziyara tawaful ifada wannan tawaful ifada shine wannan hadisin namu yake magana to ga yadda kabiyar take dan ina son ku natsu da kyau tukuna dan duk shekara muka je sai an jauna an ja an ja an aka natsu kuma sai a da a ce an fahimci abu a ranar sallah ana so waɗannan abubuwan ne guda hudu to in ka yi su shi kenan to abin da ake cewa kun ga idan ka yi wannan guda ɗayan nan jifa ko to kana dawowa masauki za ka iya sa rigarka ka wanka ka sa turare ko ka yanka ka yi aski to yanzu ba ka shiga cikin wannan alfarma halacci ba to hadisin abin da yake ce maka kai marmaza kafin rana ta faɗi ka zo maka kai wannan tsawafi idan rana ta faɗi ba ka yi wannan tsawafin ba utta muhriman ka koma cikin ihrami me kenan sai ka cire wannan rigar sai ka kawo zanin ka na ihrami fari da mayafin ka kasa shikenan ka koma kamar yadda kake da yanzu turare yankan kumba da duk wani abu kuma bai halatta ba har sai gari ya waye maka ranar sha ɗaya ga wata kashe garin sallah kenan cikin ayyamu tashrik ka koma da safe ne da rana ne ka je kai wannan tawafin nan ma kafin rana ta faɗi kenan ne ake nuna maka wannan tawafin na ibaba ba a yin shi da daddare sai dai a yi shi daga sadda rana ta fito ranar sallah kafin ta fadi in ba haka ba ka yi shi a irin waɗannan lokutan a cikin ɗaya daga ayyamin tashrik kun fahimta to matsalar ita ce mutane da dama sai su yi wannan jifa na jamra su yanka ya aski tunda duk waɗannan abubuwan za a yi su amina ko ce za a yi su amina amina ne to sai mutum ya ga yanzu wannan ce ya taho maka to sai aka samu wasu raunanan fatayoyi waɗanda ke halatta wa mutane su jinkirta wannan tsawafin gaba ɗayan shi sai sun yi mujiri ma sai sun sauka daga mina sai sun zo makka bayan sallah da kwana biyu ko da kwana uku wato sha biyu ga wata ko sha uku ga wata ya ce kamar ɗawafin ba to abinda hadisin ke sake cewa za ka iya bincin da ɗawafin ne amma da sharaɗin ka zauna a cikin yawwa ina son ku fahimta in ka to amma su abinda suke cewa ka zauna a cikin wannan ta hannun kayanka na gida kuma da bashin wannan tsawafin ifada wannan laifi ne in har kana son ka zauna ba ka yi wannan tsawafin ba to sai ka zauna cikin kayanka idan ka zauna cikin kayanka na hajji har sha biyu ko sha uku ga wata ta yi sai ka taho yanzu ni bana da kayaniya ta yawa abin da ne ke sai zai zama na cikin kayan ihrami har sai da muka sauko hajji tukuna aka taho sannan ne wannan tsawafin sannan duk za ka yi a haka ai yanzu kai kamar yau ka shiga hajjin ma kake komai ma haramun ne tun daga turare da yankan kumba kai baka shiga a tahallumul asgar ba kenan gaba daya daga daga halacci da ka shiga haramci baka shiga dan karamin halacci ba da wani kai shi kenan ina fatan kun gane to abu na farko tukuna mukan ce a tsaya a yi wa hadisin kyakkyawar fahimta a tabbatar an fahimce shi to sannan sai kabiya ta biyu ko hadisin ya tabbata eh ya tabbata kabiya ta uku ko an taɓa samun wanda ya yi aiki da shi shi yasa ibn hajar ai ibn rajab yake cewa idda'a ba'dahu wasu sun yi da'awar ba a taɓa samu ba amma kaga anan sai yake cewa an ba da labarin urwa ya aiki da shi to ibn qayyim a cikin wannan littafi ta habibus sunan na ɗaya sai da ya tsaya ya bayani tsaf game da tabbacin wannan hadisi da daidai tukuni shi hadisin al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul musnad na biyu ibn al-qayyim ya tabbatar da ingancin shi ko kuma hasanancin shi na uku ya kawo malaman da suka hassana shi ban da shi na hudu ya kawo malaman fiqhin da suka yi fatawa da shi kuma don haka shi ma ya tafi akan yin fatawa da shi kuma wannan abin shi ne daidai jama'a na'am ba komai sai ci gaba wannan tana daga cikin kabaya da muka nuna alhaji babu komai kana cikin yin tawafin sai rana ta faɗi sai ka ci gaba da tawafinka a tsanaki ka gama a tsanaki kana jin yunwa ma ka tsaya a makka ka ci abinci a tsanaki ka samu mota a tsanaki ba wani gudun fanfalaki don a wannan daren mashin kawai da zai ɗauke ka zuwa mina saboda mota ba za ta ɗauke ka ba sai ce maka riyal ɗari uku naira dubu goma sha biyu ke kuma tafiyar duka duka ta yi tsawo kamar ka ce daga kawo kaduna inda tashar nan take zuwa riga cikin a mashin a ce naira dubu goma sha biyu wasu sukan tafi a ƙasa amma bari ku ji asalin abin da yake kawo tsadar wato wai fatawa aka yi wa mutane cewa ranar sallah kar ka sake kar ka sake rana ta faɗin maka kana makka wannan kuskuren fatawa ce cewa aka yi kar ka sake rana ta faɗin maka baka yi ɗawafin ba in ka riga ka yi ta halluli to in kuwa ka riga ka yi tahallulin ka yi ɗawafin fa matsala ta ƙare ba ruwanka sai ka so a hankali na eh eh kamar yaya yana ɗawafin eh a'a to ai kuma a nan ka lalatar da ɗawafin naka don ai tsakanin ɗawafi da sa'ayi amma ya kamata a tsaya a dubi wanda irin hajjin kake yi hajjin tamattu'i kake yi to sa'ayi dole ne a kanka amma hajjin da kake yi wani iri ne na kirani ne sa'ayi ba dole ba ne a kanka ka kiyaye wanda yake yin tamattu'i da wanda yake yin ifradi shi ne wannan sa'ayin na tawaful ifada ya zama dole to sai ka ɗauka kamar sallah a zahar ce sai kai raka'a biyu eh da kai raka'a biyu sai wata larura ta zo sai ka yanke in ka dawo ya za ka yi sai da haka idan yarjin ka kai mita mafi'i ne idan zahama ta zahama a wurin sa'ayi to kana da ɗayan abu biyu imma ka saurara don bari ku duk zama aikin hajji ko bayan awa ɗaya ko minti talatin za ka ga wurin ya dawo rama rama sai ka duk waɗanda suke shan wahalar nan ta minti talatin ce wani sai mutu da ka ga ci kowa tsaya da ka tsaya bayan minti goma sha biyar sai da ka zo ka wuce wurin da gudu to abin yana buƙatar natsuwa ne saboda haka in ma ka saurara to wannan saurarawa da baka baka da laifi don ka riga ka gabatar da ɓangaren wannan ibadar a lokacin da ya kamata yanzu zahama ce ta tare ka na biyu ko ka tafi sama sai ka yi sa'ayin a sama an yi wurin sa'ayi a sama to yin sa'ayin kuma a sama cikin taskokin nan namu ran nan na gano wani littafi shaukani an shankiki muhammad al-amin ne adwa'ul bayan ya rubuta wani littafi wanda ya tabbatar da shi kuma sam rashin halaccin yin sa'ayin a sama kuma shekara 60 da ta wuce ya rubuta littafin kuma matsalar ta taso shekara uku da ta wuce akan ya halatta ko bai halatta ba nan ma an samu malaman da suka ɗauki zafi amma gaskiya malamai sun yi rinjaye a kansu akan na ɗaya ya halatta a ƙara masa'a ko bai halatta ba ma'ana wannan tsibibin wuri da ake gani na sa'ayi ya halatta a ƙara faɗin shi ta dama ko ta hagu ko bai halatta ba wasu ka ce bai halatta ba to waɗannan ma maganar su bata je ko ina ba don aka ce musu ku kuna jin zai yiwu a ce dubunnan mutanen da annabi ya zo ya yi tsawatsai sa'ayi da su da aikin hajji ana tafe tafiya ɗaya kuna jin a ɗan wannan tsududin wurin suka yi ainihin gini ne aka kai don a wannan lokacin da aka gini iya buƙatar da ake da shi kenan sannan za ka ce ku dubi faɗin ita safaɗin ku dubi faɗin ita marwaɗin abin da aka ci nata na wannan ginin bai wuce rabinta da kwata ba ashe kenan in ya zama nan ne faɗin safa eh sai aka yi dan gini haka wanda iya nan ake tafiya ashe in wani ya zo nan ya yi to dan haka masu cewa bai halatta a ƙara faɗin ba su nan ba a je ko ina ba ma aka yi galaba a kansu amma waɗanda suka ja suka dan ba da wahala kafin su saki wasu kuma har yanzu ba su saki ba don ce sun saki ne irin na ibnu mas'ud ibnu mas'ud ne aka je aikin hajji yace sai dai ai ai kasuru usman shine khalifa yake sai dai a cika sallah idan aka zo kuma tun da shi wannan shine khalifa ya tashi zai azhar raka'a hudu sai ibnu mas'ud ya bi aka ce to me yasa ka bi kuma bayan ka ce ba ke ce ai saboda sabanin sharri ne yace amma fa na fi son Allah ya karbi guda biyu da ya karbi hudun kaga bai saki ba sai dai na a zauna lafiya ne kawai to shine akwai waɗanda sun saki irin su Abdullahi ibn Manir sun saki ne kawai dan dai a tafi amma ko yanzu suka koma gefe gefe suna rubutu in suka rubuta suka rubuta sai ko da yake an samu wasu malamai sun ce ba laifi ba ai to shine har mashhur ya rubuta wani suntume littafi akan haka gaskiyar lamari jama'a ni tsakani da Allah na gamsu akan halattun yin tsawafi da sa'ayi duka a saman waɗannan wurare ba don kun ga saboda dalilai kamar haka na ɗaya dai tukuna a sadda ake maganar tsawafi ai annabi ya halatta ita lokacin da za a zaunar da mutum a kan gadon katako ana kewaya da shi ƙarfi na kewaya da shi ba da ƙafa shi ba to balle wannan da kafar shi ne zai yi a sama to sannan kuma sai mu zauna mu dubi tsakani da Allah wannan wurin da ake magana ya halatta a yi sa'ayi a saman shi ko bai halatta ba tambayar ita ce wannan wurin da ake magana ya halatta a yi sallah a saman shi a halin cewa a ƙasa aka sani ko bai halatta ba ba halatta cikin da ya halatta a yi sallah a ƙasar masallacin nan ya halatta a gina sama kuma a yi haka tsawa sun har sa'a don haka gaskiya sai da Allah ni ban kalli matsalar ko kaɗan akan wata matsala da za a yi ta jijiyar wuya ba amma na tabbatar muku koran da aka buga debate din a intanet ni dai nan a Najeriya har sai da aka kira a salatu wanda na hannun rinka zaton wasu na da suka rinka suna musharaka akan abu mun sanya aka yi suka yi sallah asuba ba don ana a buga ne wannan ya buga ra'ayin shi ya bugo wannan ya buga wa wannan rabbiya na gaba wanda ya tsaya yake ya tafi sallah to ni dai kan da namu lokacin ne mun tsaya ba mu san su ba saboda kai yayi zafi gaskiya har yanzu da dadin yana nan duk musajjal akan internet akan shi ya halatta a yi wannan ko bai halatta ba sai abin da yake zan tausayi wallahi malamin ma bai san me ake a Najeriya to kuma matsalolin irin waɗannan Allah ya ji kan Malam Ibrahim ba mai shinkafa wata suna magana aljanu da rukuwa bishi da abubakar isra sai abubakar isra yake shi baya son jin abin gona sai yake sai nace mishi kayyan ka yake wallahi sai ka so yake dan a matsayin ka na malami dole ka tsaya ka bincike abin ko ba ka so dan wata ran zaka samu kanka an yi maka tambaya matsalolin irin haɗin nan yake ko ba ka son shi ya kamata ka tsaya ka fahimci ne saboda akwai ran da abin zai taso dan akwai wani malami da muka haɗu da shi ba rawatin yana wa'azi a gaban ka'aba akan wannan kabiyar sai da nan bari tukun ya gani abin sai na keɓe shi gefe guda yanzu amma malamin yana abin da take ce jama'a su yi a ina ne wannan fatawa take yake a abin da duk ta fai kaza kaza sai na ce to ba hadisi sai na buɗe ni sai muka zauna sai shi sai na fahimci sai da dama na kawo masa hadisin abu na farko tukun sai mutum ya daga fahimta me hadisin ke cewa ne shi hadisin cewa ike yi idan kuka rayu gari kun yi jifa kun yi aski kun yi yanka to ya halatta muku ku yi ta hannun al'asgar amma kuma in kuna son ci gaba da wannan tamattu'i na wannan tahallul to dole ne ku tabbatar da cewa kun yi tsawafi kafin rana ta faɗi idan ba ku yi tsawafi ba rana ta faɗi to surtun hurman kun koma cikin ihrami kamar yadda kuka tun farko to sun da mutum ya sai in tsaya in warware wa mutum tukuna ka fahimta to sai kuma in ɗauko wata magana ta gazali galibin abin da ke hana wasu mutane fahimtar wani abu sabo in ya zo shine barin tsohon ya mamaye kwakwalwarsu sai da haka gaskiya dai kun ji wannan hadisin yana daga cikin hadisin da aka yi wannan da'awar kamar da mun tattauna wani irin wannan na maganar wanka ga wanda ya wanke mamaci alwala ga wanda ya ɗauki mamaci shi ma mun tabbatar da ya inganta duk da yake ba su fatawa da shi ba amma dai ga yadda asalin fatawa take ba a kan wajabci ba ne don an samu ainihin wasu hadisai da suke sassauta hukunci sai da haka wannan hadisin gaskiya saboda Allah ya inganta na na na na Mm. aikin shi ya yi kai abin da zai fi biya zai yi kun fahimta ba na san da aka yi mutum waɗannan bayanan can bai gamsu ba ko ma bai fahimce su ba kuma sai yanzu abin da baka duba wannan abin ya shafi wani rukuni ne na aikin hajji ya shafa to duk abin da ya shafi rukuni na aikin hajji irin wannan fidiya ce mutum zai yi tunda da kuskure ne ba da zunubi inda da zunubi zai yi fidiya kuma yana da zunubi inda da gangan ne a ba sai ya koma ba sai ya koma ba ta ba da zai gyara ranar ta riga ta wuce ai ba zai iya riske ta ba to wannan hadisin kun ji shi malai yace wa hadisi al-ittiba'i fi sa'i bayna safa wal marwa sai kuma hadisin da ke bayani dangane da ittiba'i a tsakanin ainihin wato sa'ayi tsakanin safa da marwa ittiba'i shine wannan fito da kafada da kake yi in ka zo zaka fara tawafi a jikin ka'aba to wani hadisi ne dai kuma yake faɗin shi kuma sunna ne a yi ittiba'i din a wurin sa'ayi a wurin sa'ayi bayan abin da hadisi ya tabbata shi ne a wurin ɗawafi ga ka'aba ba a wurin sa'ayin safa da mara ba to wannan hadisin gaskiya saboda Allah jama'a bai inganta ba ko misƙala zarratin don haka malamai sun yi daidai da suka haɗu ko kuma wasu su suka ce ma bai halatta a aiki da shi ba ko ba a aiki da shi an fahimci wannan da kyau ko sannan mala ya kawo faslin fi ahadith idda iya tarkul amal biha ya laifa kadhalika akwai wasu hadisan kuma yadda an yi da'awar barin aiki da su nan kai tsaye sai ce kai ba haka bane kai da shi ma bai yadda ba kenan can kuwa akwai waɗanda yadda akwai waɗanda bai yadda ba shi yasa ya kawo yace wa qad da'a ba'dhum tarka al-amal bi ahadith bi ahadith ukhra wa huwa khata'un zahir yace an samu har yau wasu malamai sun yi da'awar cewa akwai wasu hadisai a bar su kar a aiki da su yace amma wannan kuskure ne a sarari tabba'a ibn qutayba al-ijma ala tarki al-amali bi ahadith al-musli ala al-imama kamar da al-imam ibn qutayba ya da'awar cewa barin aiki na al-imam ibn qutayba ya da'awar ijma'i cewa malamai sun haɗu akan kada a yi aiki da hadisan shafa akan rawani to wannan magana kuskure ce don hadisan shafa akan rawani sun tabbata to kuma duk tawilin da shi ma malamin ya kawo nan wannan ainihin wato shi wannan professor Nuruddin Ikar cewa sai an yi tafiya kaza kaza duk wannan shi ma ba sharadi bane ana iya shafa akan rawani mutlaq sai dai magana shi da na ji daɗi a nan da ya nuna cewa inna ma rayunan da ake halatta shafa a kansu ba su ne irin rayunan da mafi yawanci yanzu ake gani ba don galibin yanzu rayunan da ake gani a ƙasashen larabawa musamman a hijaz su ne waɗannan ainihin rawani da ake yafawa haka a zo a ɗora makawiya a kai ko kuma a ɗora shi a saman hula mai kamar kallabi wanda suke ce mishi ainihin butura an gane ko igal to wannan gaskiya saboda Allah fa shi ba rawani ba ne rawani da ake magana shi ne rawani wanda ake ɗaurawa a ka amma hatta rawani irin na alƙalai ko rawani irin na ainihin malaman misra al'azahira wanda ake ɗaurawa a kan hula waɗannan dukkanin su fa kamar wannan na kan hula har yanzu hukuncin a shar'ance bai canza daga cewa hula ba ce ita hula ce kai wani jiban kai ya kamata ku gane hula ce ka ka ɗaura mata rawani nan ka liƙe da wani fil ko ka ɗaure ko makamantan haka ita hula ce kai wa abu har yanzu ba rawani ba amma asalin rawanin da ake magana shine rawanin da ake ɗaurawa a ka to wannan na yafawa kuma shine shi malam Nuruddin ne ita rawa bayani akan cewa gaskiya ba shi ne ma rawanin da ainihin ake magana a kai ba ina fata an gane to wannan kenan don haka ana iya shafa ainihin akan rawani sannan wata matsala wadda ya dan yi tsokaci akai wadda ita ma wasu suna kunkuni a kanta ita ce an zo shafa akan rawani za a shafi rawanin ne shi kadai ko za a shafa har da goshi ko ko za a shafa har da gashin da ke burtsowa a goshi to wannan kadiyar yadda za ka yi maganin ta shine sai ka ce shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daura rawani da kaifiya guda biyu yakan daura rawani ya burtso da gashin shi na ainihin makwarkwada haka to a duk sanda ya haka in ya zo shafa sai ya shafi da gashin makwarkwadar da kuma shi ya bai rawani a duk sanda kuma ya sa rawanin ya lullube wannan gashi da makwarkwadar shi in ya zo sai ya shafi asalin abin nan din kawai asalin yadin rawanin kawai ko kun fahimta to duka kaifiyar guda biyu ya zo cikin hadisi annabi wani hali ya kamata mu gane wannan to shi a sai suka ɗauki ɗaya kuma sai suka bid'antar da mai yin ɗayan shi ne suka ce kaɗai ana sa rawani ne a burtso don haka za a ga duk furar sanjani in suka sa rawani sai gashi ya burtso a nan gaba sai suka ce kuma duk yanda ya lullube gashin goshin shi gaba ɗaya da rawani to ya yi bid'a a'a ni ya tabbata to kun ji dai tafsiri akan abin Allah kiyaye to sa'annan sai yake cewa ga kuma wata matsala wa da'awa ba'dhum al-ijma' ala tarki al-amali bi ahaditha bi ahadithi fasakh al-hajj ila al-umra wasu kuma suka ce hadisan da ke maganar in ka ɗauko umara da hajji kun fahimta amma baka koro hadaya ba irin abin da sa'a Aisha suka yi da yawa daga sahabbai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya to shi ya koro hadaya daga wajen harami kuma ya ɗauko haramar kirani su kuma sun ɗauko haramar kirani amma kuma babu hadaya tare da su sai ya ce to su ɓata wannan niyya ta hajji ta koma ta zama umara in suka je suka yi umara sai su ta mafi ike don daga baya su hajji in ya so sai su azumi guda goma ko kuma su ainihin yanka dabba ta hadaya to sai wasu suka da'awar ijma'i akan kada a yi aiki da waɗannan hadisan ko kun fahimta to kenan yanzu ne suke cewa in ka riga ka ɗauko niyyar sai dai ka ci gaba amma kuma ku ji abin mamaki annabi faɗa ya faɗa faɗa sosai game da lallai dole su warware suka ta kawo uzurori yanzu Allah kana nufin a cikin waɗannan watanni na aikin hajji mu warware niyyar mu ta hajji ta zama umara idan muka yi umara mu zauna mai tamattu'i har mu isa makka mu zauna a cikin makka muna jima'i da mata ilimi na zuba daga azzakari haka kake nufi annabi yake haka sai abin ya nufi nauyi saboda wannan fatawar da annabi ya yi asali kuma suka ha'u na jahiliya su abu jahal da su abu lahadi manya manya sun nuna in kai wani jaraba zai same ka bala'i zai same ka ta dawo gida da kuma fakihul islam ya ba da fatawa akasin haka to matsalar sun gama gamsuwa da waccan fatawar amma kuma sun yi imani da annabi yanzu sai suka yadda suka bi amma har aka tafi aka tafi sai da aka gama umara ana kan marwa abin da ya rage a aski sai suraqatu ibnu malik min mudlaj yace ya rasulullah ara'aita mut'atana hadhihi a wata riwaya ara'aita umratana hadhihi alana khaf annul abad wannan fatawar da kai mana yanzu muka yi umara a cikin watannin hajji muka raba muka mu kaɗai ne ko kuwa har kowa da kowa shine anan annabi ya yi tsaya tsin shi yace dakhalatil umratu hakaza ila yawmil qiyamah umara ta shiga cikin ainihin hajji haka har kiyama ta tashi ya faɗi haka sau uku to sai ce ya manzon Allah bayyana na dinina ka anna khuliqna sa'a kamar yanzu aka halice mu ka bayyana mana addini yanzu dinin da duk wata fatawa ta jahiliya kai an zaizaye ta saboda wato ko wani lokacin ko drama kake kallo kai ka san waɗannan maguzawa na jahiliya dole su ruɗa mutane za ga mutum murgujeji ya ci haram ya yi kiba ya tara kasin ba sannan ga rawani ya yi ga alkyabba ya sa ba dole ne fata ya hagu sa kamar shi wakilin Allah nan ku kawai muka yi ne a drama an aka sa sai ka ji mutum yana wannan tawal izza kamar wahayi aka yi mishi don haka sai aka yayi gari an haife ka su ne suke fatawa ta girma ba da ka iya inna lillahi wa shi yasa gaskiya Umar yana da fasaha da yake ba wanda ya san darajar musulunci sai wanda ya ga jahiliya to kai ma yanzu ko baka ga jahiliya ba adab kawai in ka karanta ka ga waɗannan fitsararru a cikin adab kawai wanda ka ga adab din fa duk abin da ake karanta na adab din nan a yanzu fa a duniya bai kai shekara dubu biyu ba kafin shekara dubu biyu ba amma san ya rayuwarsu take ba ma'ana kaga tsakanin waɗannan al'adun na adab ɗin da ake faɗi ba duka duka zai wuce shekara ɗari ɗari biyu da zuwa musulunci to me kake tunanin can baya kuma da babu ƙanshin musuluncin kaga wani yana kirari da zina wani yana kirari da shan giya wani ƙasu jinin ɓarawo ne wanda har zai aika maka da takarda cewa yana nan zai zo yau don haka ka aiko da gaisuwa shikenan a yafe maka in ba haka ba in ya zo zai kashe ka ya kwashe dukiyarka kaf saboda kayi laifi ya ce maka zai zo sata baka zo ka tuba ba jahiliya mutane suna wasa da jahiliya ne malam wallahi tallahi jahiliya ko a talbijin ka ganta ta san akwai matsala kada Allah ya nuna mana ita to jama'a kun ji to waɗannan hadisan da suke cewa an shafe su ba su da wani dalili akan cewa ainihin an shafe su sannan wa da'awa ba'dhum al-ijma' ala tarki al-amal bi hadisi idza ikhtalafa al-mutabayi'ani kaji hadisi sahihi da bukhari da muslim suka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع وأن اللفظ أين أصحاب السنة اللي استرويتوش باشين من بخاري ده مسلم معناه من يسير مكة بكايا دبو جوما سيكا كاو دبو جيار سيكا تزاكا تفنينو تشكو بكا باو سيكا دا دبو أكو سيكا با مسيني تي آده سورا دبو جو سيكا تي آه أي هكا مكاي تو عند أي ساقامي كيرن كو da ni ne sayarwa da kai ne saye a halin ita hajar da ta a nan yanzu ba a ɗauke ta an tafi da ita ba shi ne ce ba shi wasil a ka'ima falƙauli ma ƙalal ba'i'u magana ta ni ne kaya ita ce a barbi shi ne dubu goma nan da nake shi ne daidai ai wata rabba mil bai akwai kuma a kasa cinikin ina fata an gano قال ابن المنذر ابن المنذر يقول ما علمت احدا قال بظاهر غير بظاهره غير الشعبي ban san wani da fatawa da zahirin wannan hadisin ba in ba sha'abi ba to kuma fatawa ta sha'abi ita ce daidai in ba wani dalili da zai sa a tura hadisin na daidai ya inganta na biyu bai zo da wani saƙo mai nauyi wanda ba a ce ya saba wata doka ba waka hadisi ibn abbas fi diyatil mukatab qala al-khattabi يذهب آه لم يذهب إليه أحد في النخع وقد روي في ذلك شيء عن علي حديث أيمن دية مكاتبي ba irin matsalar da muka tattauna ba gashi qada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi diyatil mukatab bi qatli ko a yaqtulu yuqtalu yu'adda ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك قال أبو داود والنسائي من أوجه عديدة من طرق تدور على إكرمة عن ابن عباس قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه mutum ne an yi mishi mukataba kai bawa eh ka rinka bada kaza kaza ko ka kawo kaza kaza mada yana cikin bayarwa to me ya faru laifin da yayi zai dawo kan shi ne ko zai koma kan mai gidan shi shine yake cewa malaman fiqh sun haɗu akan cewa bawa da aka yi mishi ainihin mukataba matukar matukar dirhami ɗaya ne wato ƙwandala ɗaya in ta rage a kan shi duk abin da ya je ya jawo yana nan a kan shi don har ba an yi mishi mukataba idan da ba a yi mishi mukataba ba baya ne mutulakan jinayar shi tana kan wa tana kan mai gidan shi to amma yanzu an ba shi yancin kan shi ina fata an gane to hadisin da ya zo da ƙabiya akan akasin haka shine malam yake cewa wannan ainihin wato hadisin babu wanda ya tafi babu wanda ya tafi akan akan shi in ba al-imam an-nakhai ba yace wa qad ruwa fi zalika shay'un an ali ko da yake an dan ruwaito wani abu daga ali gashi ne inda yake cewa wa qad ruwa fi zalika aidan shay'un an ali ibn abi talib wa idha sahha al-hadith wajaba al-qawl bihi idha lam yakun mansukhan aw mu'araban bima huwa awla minhu wallahu a'lam intaha min ma'alim sunan to kun ji jama'a to abin da nake so mu tsaya mu duba a wannan hadisin tukuna menene hadisin ne yake cewa cewa yake qaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi diyatil mukatab yaqtulu yu'addi ma adda min mukatabatihi diyatil hur wa ma baqiya diyatil mamluk ko yuqtalu mukatabi mukatabi kana da bawa sai ka dora mishi kuɗi ya biya yana cikin biya sai aka kashe shi yanzu kai an kashe maka wa za a ce an kashe maka bawa cikakke ne ko kuwa a biya ka cikakkun kuɗi ko ku abin da ya rage kuna fahimta abin da ya rage bai biya ba shi za a biya ka ko kun fahimci kabiyar da shi shi ne yake cewa yi kutalo يؤدى ما أدى من مكاتبة دية الحر وما بقي دية المملوك ragowar za a biya ka ko kuwa za a biya biya ne ta ainihin ba a cikakken bawa mu ɗauki misalin a ce kuɗin da ka ɗora mai dubu hamsin ya biya dubu arba'in saura dubu goma sai aka kashe shi yanzu biya da za a biya ka kai ne mallakar shi za a biya ka biyar cikakken bawa ne dubu hamsin tare da ka karɓi arba'in a hannun shi kaga ka ci casa'in kenan ko kuwa za a biya ka dubu goma ne cikon wannan abu abinda hadisi yake cewa yuqtalu yu'adda ma uddiya ko aw ma adda min mukatabati diyat al-hur wa ma baqiya diyat al-mamluki yawa shin a matsayin ɗaki idan a matsayin ɗaki nawa ne kudin ɗa zai kasance misali a ce dubu ɗari kudin bawa dubu hamsin to shi yanzu ya baka dubu arba'in yanzu abin da za a ciko maka biyar wa za a ciko maka biyar ɗa ne ko kuwa biyar bawa Mm-hmm. biyar mamluki to yanzu wannan hadisin da ya zo da wannan kabiyar kabiya ta farko tukuna shine hadisin ya inganta ko bai inganta ba ya inganta kabiyar farko kenan don hatta turmizi gashi yace kala hadisi abi hurairah hadisin hasanun sahihun لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ قاشنا وشيتي وقد بحث الحافظ ابن رجب في هذا الحديث بحثا جيدا في كتابه القيم لطائف المعارف من حيث السند والمتن فقال واختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به فأما تصحيحه فصحه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطهاوي لكنه وابن عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وعالم وقالوا هو حديث منكر منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأسرم وقال الإمام أحمد لم يروي العلاء حديثا أنكر منه ورده بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين وقال الأسرم الأحاديث كلها تخالفه يشير إلى أحاديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله ويصاله في رمضان ونهي عن التقدم على رمضان بيومين فصار الحديث حينئذ شاذا مخالف للحديث الصحيح وهذا كلام الحافظ ابن رجب على تصحيح الحديث gaskiyar lamari ingantacciyar magana dai hadisin nan sahihi ne jama'a na'am kabiyar farko kenan hadisi sahihi ne na'am abin da ya rage din abin da ya rage a kudin bawa ba a biya gashi wa ma bakiya diyatul mamluk ya adda ma adda min mukatabatihi diyatul hur ai abin da yake abin da yake biyan ka kai ne gidan shi a matsayin kamar da ne yana diyautuwa ne to abin da ya rage fa yawa to na matsayin bawa ne ko kun fahimta me ake cewa kenan yanzu sauki ya samu da wanda ya kashe shi mai yiwa da shi yake da rai zai biya dubu goma yanzu kai da ka kashe shi to kai abin zai zama maka dubu bakwai ko dubu biyar saboda abin da ya rage za ka biya biyatul mamlaki za ka biya amma shi can da yake biyan ka amma yake biyan ka kun fahimta to yanzu wannan hadisin ya tabbata to sai suke da'awar cewa ba za a aiki da shi ba tun me suke cewa kenan idan aka tashi biyanka za a ci gaba da biyanka asalin yadda ta faro ne shine a biya ta ɗa eh kaga sun yi fatawa saɓanin ne saɓanin hadisin shine an samu waɗanda ba su ɗauke shi ba kenan amma babu dalilin da zai hana a ɗauki hadisin domin lafazin shi zahiri ne na'am mhm. a'a ba zai canɓalo wani abu a matsayin ɗa ba a ɗora mishi abin ya dawo kan shi abin da ya sa mukataba ai yantawa ce mukataba yantawa ce S- ai don haka sanda ka ba shi damar mukataba ba ka sake shi ya je kuma ya abin da yake so kai dai ya kawo maka kuɗinka a yana iya janyewa kuma ai bai riga ya yanta shi gaba ɗaya ba wannan kuma wata kabiya ce kun fahimta yana iya cewa ya fasa yana iya cewa ya fasa duk da ba mutuncin shi bane amma a shar'ance in ya ce ya fasa fa sai iya fasa don bai riga ya yantu gaba ɗaya ba a'a wajibin cewa shi har yanzu yana da wannan bautar saboda har yanzu wannan abin da ya rage na bautar na bautar ne eh, abin da ya rage na ya yantar da kanshi ne dobi ai mutane biyu suna iya mallakar bawa daya to sai aka ce idan daya daga cikin su yace ya yanta nashi juz'in rabin shi ya yanta ko sai annabi ya ce istis'iya shi bawan sai a sa shi ya je ya yi aiki ya yanta rabin shi shi kuma to abin cewa kafin ya yi aikin ya yanta rabin shi har yanzu wancan yana da dama ya bautar da shi ko kuwa yana da dama don ba shi ya mishi waccan mukataba ba Allah ya taimaka to wa alaikum salam na'am aha a ba haka ba ne wato ta yi su su ibn al-madini da su imamu ahmad abin da suka illanta hadisin da shi ya waye gari ya zama ba illa ba ne yakan faru haka cikin kudama wani abu da za su zaci zai dal- zama dalilin illanta hadisi ya zama ba illa ba ne daga baya an gano cewa ba zai zama illa ba wannan wata matsala ce wadda sai mun zo cikin karatun matsalar hadisi a hankali akwai wanda za mu zo mu warware ta don ta taso a wannan zamani منهج المتقدمين da منهج المتأخرين shi ne na fara muku magana kowanne yana da nashi wajihin ne kawai wannan ita ce magana gamsashiya akwai inda za ka ga mutaqaddimi na din su ne suke da dacewa akwai inda za ka ga mutaakhirina su suke da dacewa amma yanzu nan za ka ga cewa sabani ne tsakanin qudama'u sai dai don dukkan su qudama'u ne sai dai kai a ce su su eh, Abdurrahman ibn Mahdi da su Imam Ahmad suna sama da su al-Imam Tirmidhi ina fata an gane to wannan yakan zama hujja ne wani lokacin umuri ya kure kai sai a ce to amma ai ne yana sama da wani wani lokacin kuma sai zama yana sama da shi don amma shi na kasan ya fi dacewa da sawaba malam yace wa- wa zakara tahawi al ijma ala tarki al amal bi hadisi idan tasafa sha'ban ina fata an gane an gane ashe na wancan shafin da na karanto na wannan din ne ka gani wancan sharhin da na karanto muku jama'a wannan ma da aka kawo na su ibn al da sauransu sharhi ne dangane da ma wata kabiya daban ashe wancan gaba daya kabiya ta riga ta kare a can a inda yake cewa din nan da idza sahal hadithu wa jabal qawlu bihi idza lam yakun mansukhan aw mu'araban bima huwa aula minhu ina fata an gane wannan ainihin kabiya ta gama karewa cewa wa qad wa zakara tahawi al ijma' ala tarki al amal bi hadithi idan tasafa sha'ban fala tasumu hatta ramadan eh tahawi ya ce malamai sun yi ijma'i akan kada a yi aiki da hadisin idan sha'ban ya raba kar ku yi azumi har sai ramadan ya zo to wannan hadisin na farko dai tukuna ya tabbata jama'a shi ne wanda ba kawo su tirmidhin da sauran sun inganta su kuma su ibn madini sun ce bai inganta ba hadisin ya tabbata to sai aka kawo ga kuma wasu hadisai cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a fara ramadan da kwana biyu ko da kwana ɗaya kaga wannan wata kabiya ce ya kamata a fahimce ta na ana magana mutumin da zai ce ramadan jibi ne eh to ni bari in fara tun yanzu wannan bai halatta ba nan ko abin da ake cewa yau sha takwas ga watan sha'aban ya halatta in yi azumin nafila na sha'aban ko bai halatta ba ga wannan hadisi yana cewa idan ta safa sha'abanu fala ta somo to hadisin ya tabbata ya tabbata to da ya tabbata to yanzu ya za a yi game da wannan hanin kenan ga shi kuma an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin azumi ya yi sha'aban dukan shi ko kuma ya kusan dukan shi ko kaɗan ma ni bani ganin akwai saɓani a tsakanin waɗannan don wannan maganar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam an fahimta to kenan menene wannan hadisi yake nufi yana nufin kirkirar fara azumi bayan sha'aban ya kai rabi ya kai sha shida sha bakwai sha takwas ashirin a ce lokacin da za ka fara shine an hana ta amma in ka faro azumin ne tun kafin ya raba fa nan kuma babu laifi ko kuma azumi ne wanda ya zama da itad ka saba yin litinin alhamis sai ta faɗo wannan litinin ɗin sha tara ga sha'aban watan alhamis kuma ta zama 21 ko 22 da sha'aban babu laifi na fata an gane na haka hadisi ne sahihi da babu wani dalili da za a ce wai kaza kaza wa ala tarki al'amal bi hadisi tahriki mata'il ghal illa an makhul yake kuma haka malamai sun haɗu akan kar a aiki da hadisin mutumin duk da ya saci dukiyar al'umma ko dukiyar gwamnati ko dukiyar jihadi da a tattara dukiyar shi gaba ɗaya da kayan shi a ƙona to wannan hadisin sun haɗu a kan rashin aiki da shi ko sun yi da'awar kar a aiki da shi a nan sun dace domin shi kan shi hadisin ainihin da isi ne sai dai makahul shi ya yi fatawa akan ainihin wato halaccin aiki da shi ina fata an gane to amma bari ku ji wata magana wadda na ji daɗin da ibn rajab ya yi ta yake wa tahawiyyu min aksarin nasi da'awan bi tarkil amali bi ahadisa kafira tahawi na daga cikin mutanen da suka fi kowa yawan da'awar hadisi kaza fa ba aiki da shi hadisi kaza ba aiki da shi ina ba gane haka shi ne wancan littafin nashi sharhu ma'anil athar ina fata an gane to gaskiya saboda Allah yana yawan ɗauko wannan ainihin magana ya ce ba a aiki da hadisi ba a aiki da kaza wa ammatu hadhihi al ahadith qad dhakarnaha fi mawadi'iha min hadha al kitab ma'a bast al kalam 'alayha ibn rajab yake cewa baki ɗaya waɗannan hadisan mun ambace su a kan cikin sharhin sunan tirmidhi wanda muke cewa ya ɓace din ba a same shi ba yake to mun shin faɗa magana fa man arada al-wuquf alaiha falyattabi'ha min nizamiha min al-kitab wanda duk yake so to shikenan sai ya ainihin wato koma sai ya dube su inda ake zaton za a samu su a cikin littafin shine wannan malami yake cewa wa qad awwadna al-qari amma fatahu min zalika bima allaqnahu min takhrij al-ahadith min takhrij al-ahadith allati ذكرها الحافظ ها هنا tun da wancan littafin da ake magana ba shi to shi wannan malami ya rinka bi waɗannan ɗin da ya rinka kawa ya yi ta tattauna matsalolin وقد ذكر للثور ما روي عن عمر قال من لم يدرك الصلاة بجمع مع الإمام فلا حج له أن أنبتي وني حديثي دا الإمام الثوري وان دا أكر رويتوش مدن عمر تيتوا وان دا دك بيرسك سلر أين هم واتو سلا بجمع واتو أمزدلفة تارد الإمام دا تباشي دا حجي to kaga ko zama a muzdalifa ko kuma ya zama a jami din a arafa ake nufi fa qala sauri sai sauri yace qad ja'at ahadithu la yu'khadhu biha ai wasu hadisan suna zuwa a musulunci ba a daukar su abin da yake so yace wannan fatawa ce ta Umar to ba za a dauke ta ba dan wasu hadisan na annabi suna ba a daukar su amma me yasa bai zama ba a daukar su ko dai ba su inganta ba ko saboda mansukhai ne amma saboda kawai jin sun saba mazhabinka ko fahimta ka ba dalili bane وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام على الحديث الغريب إن شاء الله to karshen waɗannan matsaloli kenan sun ƙare jama'a to kun ji fa har yanzu matsala ɗaya ce muka tattauna a wannan littafin kar ku manta ita ce matsalar da turmi yake cewa jami'u ma fi hadal kitabi min al-hadisi ma'mulun bihi wa qad akhadha bihi ba'd ahli al-ilmi ma khala hadithaini ita ce matsalar ku hada an fahimta shin a musulunci akwai wasu hadisai da bai halatta a aiki da su ba bayan sun inganta sai ka ce eh su ne nan sukai ko kuma waɗanda zahirin ma'anarsa an samu wasu dalilai na hadisai ko na ƙur'ani sun zo waɗanda suka kawar da wannan zahirin ma'anar da ake gani amma ba haka ba da mujarradin kawai wannan hadisi hadisi ne ya saba mazhabin ka ba dalili bane akan ka ce da baka dauke shi ba dan haka nake ganin alƙawarin da muka yi jama'a na magana tamamin dinna kullu saboda ko yana nan ne tattauna matsalar kaɗan duk da domin taɓa karanta wannan ainihin wato wurare in Allah so ba da jima nan ba ma duk zamu juye su a CD da MP3 da DVD insha Allah ta'ala dan kasusuwan suna nan lafiyayyu guda goma sha bakwai na tamamin nuna da muka karanta muqaddimar na sha takwas ko to ba shi yake cewa alqa'idatu rabi'a وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد وجدتم أيكي بحديث صحيح كودا ونبي أيكي بشيبا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الشهيرة إمام الشافعي أتكر رسالة من تاشي تفقه شهر الرواية إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة متمن بيجي تريوه وني ya ji tsire wani babban yatsa ka ji tsire wani babban yatsa raƙumi nawa za ka biya sai na umar ya hukunta cewa raƙumi goma sha biyar فلما وجد كتاب آل أمر ابن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صار إليه عمر يا وانا hukunci cewa babban yatsa an aka yanke shi sai ya dubi in waɗannan ne to goma goma sauran yatsu amma babban yatsa guda goma sha biyar sai ga takardar da annabi ya rubuta ya aika wa ainihin wato abin nan wannan ala amru ibn hazmin din nan cewa annabi ya ce waɗannan yatsu gaba ɗayansu da ke hannu kun ga bai bambance ba sai ya ce raƙumi goma saro ilaihi shikenan sai su habbai suka tafi akan wannan hadisin ولم يقبلوا كتاب آل أمر ابن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ف ba su karɓi wannan fatawar rubutacciya daga annabi sai da suka tabbata ya tabbata annabi ya rubuta ya aika eh to kai sai suka koma sai suka bi ta to abin da baka duba sai suka koma sai suka bi ta sai suka rabu da ni abin da suka yi fatawa da shi sun bincika gashi sai ce wa fi hadal hadisi dalalata ni shafi'i ce wannan hadisi yana nuna mana abubuwa biyu ihdahuma qabulul khabar na ɗaya dai shine karban hadisi in hadisi ya zo kawai a karba والأخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه شيني أكرب حديثي أبو لوكة اللي يتبت وإن لم يمضي عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبله كودا وانن حديث لا تبقى سام وصل إمامه سنة فتواك وسنة أيكي بشيبة أنجاني ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا يخالف عمله لترك عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma wannan hadisi yana ƙara nuni akan cewa da za a tabbata wani limami ya wata fatawa ana aiki da ita ana nan sai aka samu wata fatawa daga annabi wadda ta saba fatawar wancan limamin to sai a bar fatawar limamin sai a karɓi hadisin wa dalalatun ala anna hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yasbutu bi nafsihi la bi amali ghayrihi ba'dahu kun ji asalin kabiyar da muke tattauna kuma wannan hadisin na nuna cewa har yau shi hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tabbata da kanshi ne ba da aikin da wani yayi da shi bayan annabi ya bashi ba ba a cewa to ai tun da annabi ya rasu yayi aiki da wannan hadisin ya ce babu ya ce to dalili ne akan waɗanda suka biyo ba su ɗauke shi ba wannan ko za ka ɗauke shi a yanzu don na son ku gane wannan na daga cikin kabiyar da ta rinka hada malaman hadisi tun daga da har zuwa yanzu sai a ce eh an biya tabbata amma waye ya aiki da shi kaddara cewa babu wanda ya aiki da shi wannan zai iya zama hujja zai iya zama hujja wato ina son wannan kabiya ku je ku ɗauki littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara game da harancin zinare wanda ya zama muhlaq da ya mace za ku ga ya tattauna ire-iren waɗannan matsaloli zinare annabi ya halatta shi da mata ya halatta shi da mata ya haramta shi da maza amma kuma daga cikin wanda ya halatta wa mata ɗin sai ya nuna duk wanda ya zama muhlaq kewayayye ne round kamar a ce an yi mata ɗan kunne irin na bari bari ne kewaya wannan to bai halatta ta sa ba an yi mata sarƙa wadda za ta ritsa a wuyanta bai halatta ta sa ba ko agogo ko zobe duk abin da zai zama yana da halka to yanzu kenan wannan hadisin sai suka ce to ai wannan hadisin ba wani ya taɓa fatawa da shi ba a taɓa jin wani ya yi fatawa da shi ba ƙaddara haka ne a abin cewa shi ne ya tabbata annabi ya faɗi eh to ba sai wani ya fata ya taɓa fatawa da shi sannan ba yau da muka same shi sai mu ce to shi kenan mun yanzu mun ajiye yan baya tarihi in sun zo za su ce mu mun taɓa aiki da shi to wani ya iya ya ce ai ba ku ake nufi ba ana nufin cikin sahabbai da tabi'ai ya ya taɓa aiki da shi shi ne shi ma da albani a nan cikin adabu bisa ya kawo abu hurara yake abu hurara ɗan shi tana zuwa tana cewa baba ƙawaye na su nemi beri cewa idan ki baya sai miki gwalagwalai kina sawa sai ce ki ce inna ma ya khafu ko yakhsha alayya lahab yana jinin tsoron mutane don suka ce ai an haramta sanya gol din ne ga mace in ba ta zakkar shi saboda hadisin ummu salama da take a kan huwa shi ma tafka ce da za ta ga azaba annabi yace eh kan ne in ba kya zakka don kina zakka fa ba kan bane gaskiyar lamari ina fatan ku je ku tattauna waɗannan matsalar sai hadisin azumin asabar na nafila bai halatta a azumin ranar asabar ba sai azumin da yake farilla ne don haka in arafa ta yi daidai da asabar ba za a azumi ba idan kana wani azumi yau kai gobe kai yau kai sai ya faɗo ka sha juma'a asabar za ka tashi da azumi sai ka tsallake sai kai lahadi hadisin ya tabbata to a manta da cewa ba wanda ya taba shi ne shafi'i ne yake cewa amma malam shafi'i yake cewa wa dalalatun ala anna hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yathbutu bi nafsihi la bi amali ghayrihi ba'dahu hadisin annabi yana tabbata da kanshi ne ba da aikin da wani yayi da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yana a cikin risala ta al-imam shafi'i a shafi na 400 da 22 tare da tahqiqin ainihin al-sheikh ahmad shakir in zo da risala tana nan in aka abu kusa da ɗaliban makarantar nan suna son su duba to jama'a waɗannan matsalolin gaskiya mun saki jiki ne mun tattaune su kusan gaba ɗayan su saboda waɗannan matsalolin ko sun taɓa tasowa ko za su taso nan gaba a za ce maka eh ga wannan hadisin kai kana aiki da shi na kuma malamai sun ce ba a aiki da shi to kada izirin da za ka gamsu shine a kawo maka rashin ingancin shi kama galibin nunan mutanen na cewa ba za a aiki da wannan hadisin da ba sa magana inganci ne su suna magana akan saƙon da yake ɗauke da shi ne ko kuma kamar hadisin ajini sai a ce to ya taɓa aiki da shi na makamantan haka ya taɓa kawo shi a cikin littafin shi ya taɓa kaza ya taɓa kaza ya taɓa kaza Allah madaukakin